الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna talatin ko kuma 29 ga wata na zulhijja shekara ta eh ya fito to masha Allah kira muna muna ɗaya ga wata na al-muharram shekara ta 1439 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace da wanda ya dace 21 ga wata watan watan tara miladiya ta 2017 a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin umar ɗan khattab radiyallahu anhu a muna cikin karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wa idin Allah wannan zai zama tumar darasi na shidda kuma idan ba manta ba dai muna cikin mukaddima irin maganganu da malam ya kuro muhammad nasiruddin al'albani a cikin wani littafin nashi mai albarka manhajin littafin da irin tsarin da littafin yake tahiya a saman shi shine manhaji na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam miye ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam malam sai ya kawo shi cikin littafin duk abin da ya saba wa hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hadisar suka zama to hadisai da gurbatattu wanda ba su tabbata ba aka jingina su da manzala sallallahu alaihi wasallam malam ya nisantar da irin waɗannan hadisai daga cikin littafi saboda ya zama to littafi ne tacece wanda duk abin da za ka gani a ciki to da izinin Allah na aiki ne Allah madaukakin sarki ya mana gabankatar akan bin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malam ya kawo maganganun magabata Al-Imam Abu Hanifa Al-Imam Al-Imam Malik bayan shi Imam Shafi'i bayan shi Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan magabata a immatul mazahibil arba'a malaman mazhabobi guda hudu waɗannan malamai gaba ɗaya sun yi maganganu wanda ma'anarsu ɗaya cewa idan sah alhadisi fa huwa mazhabi idan hadisi ya riga ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ita ce abinda malam ya tafi akan duk abinda ya saba wa manzalla sallallahu alaihi wasallama to a immatul mazahibil arba'a ko da sun faɗi a cikin littafansu sun yi bayanin cewa in kuka samu maganar manzo Allah tabbatatta wanda ta sha babban da maganar da muka yi ku ajje maganar ku yi aiki da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar muqaddima ka ta dauka mana lokaci da yawa ganin mun yi wajen darasi guda biyar a cikin ta kuma har yanzu ne muna cikin ta za mu takaita akan haka sai mu ɗauki wasu muƙaddimat wasu matashiya masu fa'ida idan muka fito da matashiya masu fa'ida da izinin Allah za mu shiga cikin littafin kai tsaye ganin cewa ganin cewa manuwa ta a karanta wannan littafi shi ne don mu samu muga cewa mun gyara sallanmu mun ƙara kyautata ta daga yadda take zuwa ga ta zamanto ta yi kama da sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ɗauki abubuwa kamar haka na farko za mu yi ta'arifin ita sallah a karan kanta mai ake cewa sallah a harshen larabci ko mai ake cewa sallah a harshen shari'a bayan shi za mu ga yaushe aka farlanta salloli guda biyar abu na uku mahimmancin da sallah take da na farlanta abu na hudu akan wa sallah ta wajaba ina gane mu tsaya mu dagata akan waɗannan ababe guda hudu insha Allah ta'ala kenan idan muka ɗauke su kai tsaye sai mu shiga cikin abin da malam ya yi shi a matsayin littafi wanda yake karantar da al'umma sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko za mu fara daga ta'arifi definition na sallah a harshen larabci a harshen larabci as-salatu fil lugha hiya ad-du'a idan ka ce as-salat ana nihin addu'a addu'a a harshen larabci amma a harshen malaman shari'a bi ma'ana abinda ake nihi da sallah a istilahance karkashin qur'ani da hadisi abinda ake cewa sallah to akwai ma'anoni da dama wanda suna kumsan abin da ya shayi sallah shine malai yake cewa anan was-salatu fi shar'i ja'at fil qur'an al-azim lafzatu as-salat bi ma'ani at-taliya salla lafazin as-salat a cikin qur'ani yazo da ma'anoni daban-daban ma'ana ta farko as-salatu bi ma'na ad-du'a wal maghfira lafazi yazo a cikin qur'ani lafazin sallah amma yana nihin addu'a da neman gafara ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul ahzabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima inna allaha lalle ubangiji subhanahu wata'ala wa mala'ikatahu da mala'ikun shi salluna suna yin salla ala nabi akan annabi Muhammad kan suna yin salati anan bi ma'ana addu'a wal maghfira addu'a da neman gafara sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anan kuma sai ya dauki ma'anan ma'anan shi addu'a addu'a sai ɗauki wannan ma'ana wasallimu taslima kuma ku meka wuya a gare shi mekawa wannan kaga ma'ana ta farko lafazin sallah ya zo a cikin wannan ayar a wace gaba addu'a a lafazin qur'ani a wace gaba ce lafazin sallan ya zo ya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ko ala annabi yusalluna lafazin sallah ne na gaba yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi sallu alaihi kaga as-salat abu na biyu malike cewa a bayan wannan aya akwai wata aya ta daban wanda ita ma tana nuni akan addu'a sallah tana lafazin sallah yana nihin addu'a da neman gafara a cikin suratul tauba aya ta 103 Allah ke cewa khudh min amwalihim صدقة تطهرهم عليها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم to kaga anan Allah ce khudh ka doka ka amsa min amwalihim daga dukiyarsu sadakatan sadaka sadaka anan zakka ake ne tutahhiruhum wannan zai tsarkake su wa tuzakkihim kuma ka ka hudda su daga cikin zunubi wa salli alaihim kuma kayi sallah a gare su anan salatu me take ne addu'a ka amshi addu'a ka amshi ka amshi zakkan su kuma ka musu addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim ma'ana na biyu sallah yazo lafazin sallah yazo a cikin qur'ani mai girma bi ma'ana alqira'a bi ma'ana alqira'atu alqira'atu bi ma'ana karatu lafazin sallah yazo yana mai nihin ma'anan karatu a cikin sautu isra'i aya ta 110 ubangiji subhanahu wataala yake cewa qulid'u allaha aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila Allah yake cewa kulidu Allah mushrikan maka sun ji manzalla ya ce Allah ya ce ar-rahman ya ce al-malik ya ce al-quddus ya ce kaza sunayen Allah subhanahu wataala kyawawa tsarkakakku sai suka ce mu mun kasa fahimtar kai me kake so ka ce mutane wa za a kiraya kuma ka ce duka abin bauta ne guda daya shine Allah ya ce kul ka faɗi musu ud'u Allah ku kirayi Allah lafazin Allah awir rahman ko kuma awir rahman ko kuma ku kirayi ku kirayi ar-rahman ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman Allah ya ce ayyan matan kowane ɗaya daga cikin biyun da kuka kira falahul asma'ul husna duka kyawawa ne sunaye ne kyawawa na ubangiji subhanahu wataala sai Allah ce wala tajhar bi salatika wala tajhar bi salatika kar da ka bayyana sallarka me ake ni da sallah anan alqira'a alqira'a ake ni wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kuma karka boye karka bayyana karka boye wabtaqi baina zalika sabila kai dai kai tsaka tsakiya kai baka daga ba kuma kai baka baka sadda ba sosai kenan me ake ni anan alƙira'a ana yin karatu karatun da ka yi shi tsakatsakiya sallah a cikin alƙur'ani ta zo da ma'anar addini as-salatu bi ma'ana addini as-salatu bi ma'ana addini kenan ta zo da ma'anar as-salatu bi ma'ana du'a wal maghfira addu'a as-salatu bi ma'ana al-qira'atu as-salatu bi ma'ana addini ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratu hudu aya ta 87 Allah yake cewa وقالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد متانا النبي شعيب عليه السلام kasan idan ka ce za ka kira mutane zuwa ga tauhidi to dole sai ka ɗarmi tsoronka yajibu alaika an tushammira izaraka dole sai ka ɗarmi tsoronka ya kai ya kawo ya kai ya kawo suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu asalawatuka wai yanzu waɗannan salloli ko kuma wannan addinin naka kaga ana as-salat ma'ana addin asalawatuka ko kuma asalatuka ta'muruka addinin ka ne ya umurce ka akan ka umurce mu an natruka mu bar ma ya'budu aba'una abinda uwaye suke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma sha ko ko mu abin da muka ga dama a cikin dukiyar mu innaka la antal halimur rashid kai da lalle kai kana da sassauƙan hali kenan kaga ana as-salatu bi ma'ana ad-din kenan as-salatu ka ta'muruka as-salawatu ka ta'muruka shin addinin ka ne ya umurce ka ka umurce mu mu bar abin da kwamu suke bauta ma kaga kenan lafazin as-salat anan yazo bi ma'ana ad-din daga larabci za ka lafazi daya amma abin da ma'anin da yake nihi barkatai suna da yawa kaganan da lafazi ne na asala kuma a cikin ƙur'ani yake amma yanzu mun samu ma'ana nawa mun samu ma'ana guda uku ma'ana ta hudu ta lafazin sallah a cikin ƙur'ani mai girma as-salatu bi ma'ana mawdi'us salat yanzu na masallaci wani ba ana iya kira shi da sunan as-salat ya zo a cikin alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yake ambatawa a cikin suratul hajj aya ta 40 Allah yake cewa laula dafdullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz walaula dafdullahi an-nasa in ba don kariyar ubangiji ba da yake baiwa mutane Allah yana karewa ba ba hun bi ba tsakaninsu da junansu su ɗiyan adam ɗin la hujjimat sawami wa biyawa wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira nan mahallu shahid wa salawatun salawatu bi ma'ana mawdi'us sujud inda ake sujada ma da an rubuza shi an rushe shi in ba dan kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala ba yanzu ka duba dan adam irin makamai masu rin zamanin da ake yi addamaru shamil akwai makami guda ɗaya wanda zai amma magarin nan wadanda har da ƙauyukan suna sai kirkira suke yau ai wannan gobe ai wannan asibaq nahwa tasalluqu ana rige-rige kowa za a samu makami wanda yake rike makamin da kai zaka ji tsoro na kai ka rike wanda zai wanda wani zai ji tsoron ka asibaq nahwa tasalluq wanda iya cikin sababin da yasa aka yaƙin duniya na farko yana cikin sababin da yasa aka yaƙin duniya na biyu kuma yanzu ma ana nan ana yashe yanzu ka duba takun saka da ake tsakanin Koriya ta Arewa da ita da Amurka duka kuma akan makami ne to wannan Allah yana kariya ne dan adam rikicin shi da hatsabibancin adam wallahi da duniya ta jimar tashi yanzu ka duba irin su Hitler kawai ka zo ka sa yaƙi a gabanka tusharri taqtul tazba aikinka kawai kashewa na adam ka da adam ta ƙarfi ne na adam sai Allah to daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd akwai kariya Allah na adam da tun ya rushe duniyar na kare sallah tana sallah lafzin as-salat yana zawwa da ma'ana ta as-salatu shar'iyya sallah irin wanda muka sani a shar'ance Allah yake cewa a cikin suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wanda suke imani da gaibi abinda basu gani ba kuma sun imani da shi wa yuqimuna as-salata kuma suke suke tsayar da sallah wace irin sallah ake ne ana sallah dai irin ta da gobe muka sani wanda ita ce muke so mu ji yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ta dan mu yi kokarin koyon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah tana zawwa da abu na shidda sallah tana zawwa da ma'anar as-salatu bi ma'ana as-salatu shar'iyya li yawm al-jum'a sallar ake ranar juma'a sallar juma'a ko ita ma tana zawwa da ma'anar sallah Allah yake cewa a cikin suratul jumu'a aya ta karshe a afwan aya ta 49 Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu aya ta 9 ce afwan aya ta 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يا كنه كإيمان إذن صلى إذا نودي للصلاة إذا أكرا صلى من يوم الجمعة أرانا الجمعة كاك الصلاة أنا ما أنت كو صلى الجمعة saboda akwai al-ahkam al-mutarattiba bi ma'ana al-muta'alliqa bi hadha bi hadha al-lafz akwai hukumce-hukumce da suka rafi wannan yanzu aka ce wannan lafazin na assalat anan ana nufin kowace sallah eh kaga akwai matsala idza nudiya lis-salati kawda an kira sallar isha shi kenan duk wani mai shago dole rike in zaka kai zaka saya dole ka fasa in shi zai in shi zai sai da maka dole kai sai da maka saboda in aka yi cinikin kuma haramun ne a addinance aka ce kowace sallah to amma nan lafazin as-salatu muqayyadun bi salatil jumu'a yana takeice da sallar juma'a kawai wanda ita ce in aka yi kiran sallar da liman ya hau mumbari to haramun ne da saye da sayarwa wannan haramun ne an ka saya ka sai haram in ya sayar maka ya sai da haram ya sa dukiya haram a cikin kudin shi kowace fanni duk wani aiki kawai ajiye shi gaba daya a zuwa zauna a saurari hudu ba kaga idza nudiya lis salat anan kenan as-salatu shar'iyya al-makhsusatu li yawm al-jum'a wanda take kebanta ta ga sallar sallar juma'a sallah tana zauqa ma'ana ta ta shidda ce ko ta shidda ta bakwai wanda zamu take ta akan shi sallah a qur'ani ya zo da ma'anar salatul janaza sallar gawa a cikin suratul tauba aya ta 84 Allah yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wala tusalli ala ahadin minhum kar da kai salla akan ɗaya daga cikin su su munafukai kaga zan ka ce wannan salla ana nufin kowace salla eh ka kenan babu wani mutum da zai mutu mazalla mai salla wala tusalli ala ahadin minhum kenan ana nufin su kenan nan salla tana nufin salla irin ta gawa Allah ke cewa mata abadan wala taqum ala qabri kuma kar da ka tsayi a saman kabarin shi kamar shadda daga cikin dalilai da malamai suke badawa akan cewa idan aka tafi binne mutum ba tsugunna ake ba babu laifi kafin abin ne shi kana iya tsugunawa babu laifi haka ya tabbata a cikin rayuwar magabata amma daga lokacin da aka saka shi an binne shi to wajibi ne kowa ya tsaye kuma idan aka zo addu'an nan addu'a ce ba addu'a ba ce za a yi jama'iyya a kowa addu'a shi ne kai kai taka in ka gama ka tahiyar ka ni in yi tawa in na gama ni ma in taya ta wannan yi tashi shi ma an ya gama ta yi shi saboda wannan ashfa zai hisama mushi gafara a wajen Allah subhanahu wataala kuma shine abin da mazalla ya karanta amma a zo wani a gehe yana danna salula wani yana facebook daga gehe wani yana whatsapp wani yana daga yana harkokin shi na kasuwanci wani yana kaza wani yana tunani su ke gaba gaba a fati a sha wa fati a sha wa fati a sha wa shi kina wata amma kai wannan yi wannan yi wannan yi wannan yi ni nai shi yayi wannan yayi kowa addu'a shi zai shi kadai kaga akwai nutsuwa a ciki saboda kai kake yi kiran dole sai ka tsaya ka tantance me kake hudi daban yake da kawai jira kake abin ya zama kamar irin hatiyar suna ko kuma hatiyar hatiyar aure kuna can daga gefe kuna harkoki za ce kai an shafa sai ku yaro kuma to abin da tabbata a sunna kaga idan aka zo aka binne mutum kowa addu'a zai kare ka tayyaka wannan misali dan shi ne kaga ana bukata ya tsaya yayi ta mushi addu'o'in cewa Allahumma sabbitu Allahumma sabbitu Allah ka tabbatar da digadigan shi akan bada amsa to amma ba ai wannan ba kuma halin sai a kwasa a zo gidan Allah ai wani abin da addini bai ce ba Allah taimake mu kenan sallah tana zauwa da ma'anar da ma'anar sallah irin ta janaza da ake yi a cikin wannan lafazin da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi wannan kuma an sabko ta dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Abdullahi dan Ubayy dan Salul sallah manzo Allah sai ya shiga Umar sai ya jashi daga baya ce ya Rasulullahi wannan mutum an kowa an shaida da munafice shi ra'ufun bin nas sallallahu alaihi wasallam tausayi gare shi tausayi sai Allah ya saukar da wannan ayar aka ce to daga yau an wasa arhi Allah ya ce innahu su wannan nan munafikai kafaru billahi sun kafirce wa Allah wa rasuli kuma sun kafirce wa manzon shi wa ma tuhum fasiquna sun mutu suna fasikai yanzu ce a musalla bai taso ba waɗannan su ne lafazi guda bakwai wanda duka lafazi ne daban-daban kuma duka lafazi ne na sallah lafazi na sallah amma ma'anar shi daban-daban ne malace wal maqsud huna ta'rifu salat ash-shar'iyya idan kace sallah a shar'ance ta'rifin ta yana kasancewa aqwalu wa af'alu aqwalu wasu maganganu ne zaka rika yi wa af'alu da wasu ayyuka mabudin sallah shine tsarki an gane mabudin sallah shine tsarki harata ana fara da kabbar harama kuma ana rihita da ni da sallama wannan shine sallah maganganu da ayyuka wanda dole sai an yi tsarki kafin haka ana bude sallah da kabbalar harama ana rihe ta da sallama wannan shine sallah ita da kisa sallah irin sallah wanda aka saba ta wanda aka saba ana yin ta yau gobe to wannan ta'arifin kuma an ɗauko shi daga cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mabudin sallah shine tsarki baya ga kuma fara da kabbar harama kuma ana kare ta da da abin da ya shahi sallama to nan malam yayin maganganu daban-daban idan ka ce sallah maganganu ne wace irin magana ko wace irin magana da saboda farkon al'amarin da aka wajabta sallah ba haramta ba haramta yin magana cike ba kuna sallah sai ka jo ka ce malam ali in an gane sallar nan akwai wani abin da ya kamata a wajen waje ka zamu je mu kuma ya ka cirewa sai Allah sabkar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa haka in bai da bai dace kenan magana ma magana ce kibantatta ba kowace magana ba kaga dace Allahu akbar magana ne ba magana bane ba magana ne amma ana muta'abbadun bihi ina bauta ma Allah da shi ne saboda Allah ya umarce ni in hodi to yake ce aqwal kenan maganganu ne a cikin da ake a cikin sallah yadkhulu fiha wanda zaka ilga daga cikin wannan maganganun na harko qira'atul qur'an karanta alqur'ani da ake kaga magana ne to amma da kenan dole zaman to qur'ani ne za a karanta ko ba za a karanta shi da tarjama shi ba ko da wani halshe daban dole dai da wannan larabcin za a karanta shi da haka malamai suke cewa wajibi ne mutum mutum musulmi wajibi ne koyi larabci duk wani littafi za a karanta na tarjamar turanci la yusminu la yughni min ju ba zai ba dai wadatar da kai ba wataƙila ma ya afkar da kai zuwa ga wata banna saboda akwai letter ɗin da a larabci akwai su a turanci ba su قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآني ne Allah sabkar da shi abun karantawa ba larabi daga dole karanta shi larabci to daga cikin maganganu da ake yi kaga akwai karatun Qur'ani magana akwai al-azkar zikiri daban-daban wanda ake yi daga ciwon ka Allahu akbar akwai zikirin da zaka yi kafin maka fara karatun Fatiha addu'a buɗe sallah da irin su lafazin Allahu akbar da zaka yi kaga duka magana ce zikirin da zaka yi a cikin ruku'i an ka taso daga ruku'i wanda zaka yi a cikin sujada in ka taso daga sujada wanda zaka yi tsakanin sujada guda biyu kaga duka zikiri ne to waɗanda duka maganganu ne amma maganganu keɓantattu wanda Allah ya karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawa mutane bayani ga abin da za su ce a wuri kaza magana ce amma tana cikin ayyukan sallah to akwai al-af'al al'af'al akwai ayyuka kaga daga hannu aiki ne ruku'i da zaka yi aiki ne tasowa da zaka yi shi ma aiki ne to waɗannan abubuwa ɗin suka haɗu su suke bada ne su suke bada abin da ake cewa sallah ana buɗe ta da sallah mabuɗinta shine tsarki wajibi ne mutum ya zama ya kyautata ya kyautata tsarkin shi ya kyautata tsarki saboda ɗan tsare bai tsarkaka ba to duk wani abin da zai biyo baya ya gina shi ne akan rushasshen abu tsarki kuma kala biyu alhissi wal ma'anawi tsarki na hali alhissi shine zaman to kai kin mai tsarki ne ma'ana kai musulmi ne shine alhissi afar al-ma'anawi al-ma'anawi a ma'anance tsarki a ma'anance al-ma'anawi ko Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha wannan najasa wace irin najasa ce ana ganin ta ana shaƙanta ana jinta ana taɓa ta a najasa cewar take ma'anawiyya a ma'anance to amma najasa take gata nan karara a ga bauli a jikinka a ga wani abu na bayan gari a jikinka a ga wani abu na jinin al'ada ko na makamancin wannan kaga wannan shi kuma abu ne wanda yake hissi ne saboda ana iya taɓa shi ko kuma a jiwarin shi ko wanda ƙin shi da sauransu to dole mutum ya tsarkaka daga waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗayansu tahrimuwa a takbir tahrimuwa abinda idan kai zai haramta maka yin wasu abubuwa in ba abinda aka ce kai a cikin sallah ba shine kabbarar harama dan an tare kama kana yin magana in ya kama in an tare kama ba ba ka bakar sallah amma daga lokacin da kace Allahu akbar to haramun alaika ajja tasarrufin laysa dakhil fi tasarrufati al-mashru'a duk wani motsi da duk wani abin da zaka yi to dole zaman to ka kayyadu a kewayen shari'a miye yake halal ko kuma me aka umarci mai sallah yake yi aka tashi kenan wannan shine tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim kuma abin da yake halatta maka ka shiga harkokinka idan ka fara sallah ya zama to magana ne wane ne da sauransu abin da yake halatta maka koma akan ɗabi'ar ka nada shine da kai sallama shike shine tahlil abu na biyu bayan ta'rifin sallah yaushe aka farlata sallah an farlata sallah a salloli guda biyar a lailatul isra lailatul isra wal mi'raj a daren da manzala sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi daga daga makka aka kai shi baitul maqdis daga baitul maqdis aka yi sama da shi a cikin dare guda wanda wasu kutub na tarihi suna ambata cewa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tahi aka kai shi aka maido shi a cikin dare guda da sai yake ba da labarin da abinda aka yi daren jiya a ake cewa tukunyar kishiya ta buga su abuja alfa da suka ji suka ce shi kenan ta faru ta kare amma mai dame ɗaya sata abubakar siddiq bai wajen abuja alitin kare shi ya ce kai da kake gaskanta shi ma sai ka kare shi daga makka aka kai shi kudus betul maqdis a cikin dare guda ya ce ya tafi kuma daga nan sai da ke sama ta bakwai kuma aka dawo da shi baitul maqdis kuma aka dawo da shi cikin garin makka kuma duk a cikin dare guda abubakar siddiq da ya daga baki ya ce shi ba ma sai ya shirka bakin manzon Allah ba in dai kai abuja albakar ya kake ba da gaske da manzon Allah faɗi ni kauna ne wasu suka ce shi sa ake ce mai as-siddiq to a daren shi sun lailatul al-isra wal mi'raj qabla al-hijra kayan ay hijra a lokacin aka farla salloli guda biyar fa kanat 50 da salloli guda 50 ne thumma khuffifat fasara khamsu salawat da a wuni sallah 50 zai akarama kallahu eh bare bare suka ce ki da manna ai da akwai aiki sallah 50 amma daga aka sassake su aka sassake aka sassake su ku zamanto khamsu salawatin fil yawmi wal layla suka zamanto salloli guda biyar to hadisin da yazo da maganar da ya shahi sallah hadisi ne wanda yana da tsawon kware da gaske ibnu shihab yake cewa an aka aka rawato daga gare shi daga Anas dan Malik Anas dan Malik قال yake cewa kana Abu Dharr yuhaddisu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Anas dan Malik yace Abu Dharr Gifari yana ba su labarin cewa manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace furija an saqfi baiti kama an bude rihin rihin dakin shi sallallahu alaihi wasallam fanazala jibrilu sai jibrilu ya sako sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i zamzama ya bude kirjin kirjin manzala sallallahu alaihi wasallama ya wanke zuciyar shi da ruwan zamzam thumma jaa bi qastin min zahabin mumtali'un hikmatan wa imana sai ya zo bi ƙastin idan ka ce kalmatu a ƙast shi ne ina'un min nuhas kamar wani kwano ne na azurfa wanda ake wanke hannu a cikin shi sai jibril ya zo da shi a cikin kwanon kuma mai adakwai a cike yake da hikima da imani fa afrafahu fi sadari sai zuba shi a cikin ƙirjina sallallahu alaihi wasallam ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء يريه إرجينا باكر كمال سي كام حنونا سي سمدني a ce a an tsara kirji yaushe zai warke an yi waye sai an ɗimke sai an yi waye mani shafi Allah wake ba da lahiya Allah dole abin da za maka na kadakadakun likitanci da wani waye duka sababi ne ko ba ka ba sai an kwashe ka an yi maraka da kai ko algeria ko france sai ka mutu a can saboda maganin ba shi ne yake samar da lahiyan ba a shi sababi ne mai ba da lahiya shi ne Allah ubangiji kadar ta haka kuma haka ya faru malakan jibril ya kama hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya sama da shi fa araja ila sama ila ila sama'i dunya yake cewa lokacin da falamma ji'tu ila sama'i dunya lokacin da muka zo sama ta farko wannan sama wanda muke gani qala jibrilun li khazin sama sai jibril ya ce wa mai gadin ita samar iftah bude sai mai gada ce man haza wannan wane ne ƙara haza jibril yake cewa haza jibrilu wannan jibril ne yana tambaye shi buɗe ce waye kai ce jibril ne ƙara halma aka ahadu a tare da kai akwai wani qala na'am ma'iya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jibril yace tare da ni akwai annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala sai mai gadin sama yake cewa ursila ilaihi an aika yazo an aika yazo ya salam shi na lace la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ursila ilayhi an aika yazo qala na'am sai malaka jibril yace eh sai wanda mai gari sai bude falamma fataha manzo lake cewa alawna as-sama'a ad-dunya fa idha rajulun qa'idun an yaminihi uswidatan yace suna tahiya sun hausa ma ta farko sai suka ga wani mutum a zaune a daidai wani wani gimshiki kuma a tare da shi a ɓangaren shi na dama akwai aswidatun aswidatun bi ma'ana adadin kathirun minan nas jama'a da yawa a ɓangaren shi na dama wa an yasarihi aw wa ala yasarihi aswidatun kuma ɓangaren shi na hagun ma dandazon jama'a daman shi jama'a hagun shi jama'a shi wannan mutumin iza nazara qibala yaminihi dhahika in ya kalli halin shi da dama sai dariya shi wannan shi wannan namijin da manzalla iske wa iza nazara qibala yasarihi baka in kuma haka ya kalli hagu shi sai hoshi da kuka fa qala shi wannan namijin sai yake cewa marhaban bin nabiyyi salihi wa ibni wa ibni salihi marhaban kaman marhaba barka da zuwa na annabi nagari dan annabi nagari li'annahu min dhurriyyati ibrahim alayhi salam qultu li jibril sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malaika jibril man hadha wannan kuma wane ne kaga hadisi ne ingantacce law kana ya'rifu al-ghaib lama sa'al suke da awancan wanzan Allah sallallahu alaihi ya san gaibi inda san gaibi da zai tambaya yace wai wannan qala hada adamu wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa sham wa shimalihi nasamu banihi yace wannan annabi adamu waɗannan dandazon jama'an da kake gani a daman shi da hagun din shi nasamu banihi idan kace kalmatu nasamu alhalku wan nasu bi ma'ana arwahu banihi kamar rayukan diyan shi ne jama'an da kake gani diyan shi ne diyan annabi adam alayhi salatu wasalam wasu a dama wasu a hagu fa ahlul yamin minhum ahlul jannati wanda ka gani a dama da wanda an ya kalle sai yake dariya ɗan aljanna ne Allahumma ja'alna minhum yace wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar Allahumma la taj'alna minhum yace wannan kuma jama'an da kake gani masu yawa a hagun shi yace su kuma wannan ɗan wuta ne fa idza nazara an yaminihi dhahika in ya kalli daman shi sai ya dariya wa idza nazara an shimalihi baka in kuma ya kalli hagun shi sai ya kuka hatta araja biya ila as-sama'i ath-thaniyati fa qala li khazinha iftah yanzu daga nan kuma suka yi sama ta biyu daidai da aka zo sai mala'ika jibril yake cewa mai gadin wannan sama ta biyu iftah bude fa qala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal fa fataha shi ya mai gadin sai ya maimaita wa mala'ika jibril irin abinda wannan mai gadin na sama ta farko ya hadi shin an aiko yazo shin wane ne tare da kai da ya mai tambayoyin nan ya bashi amsa fa fataha sai ya bude qala anasun sai anas anas dan malik yake cewa fa dhakara annahu wajada fis samawati adama wa Idrisa wa Musa wa Isa wa Ibrahima salawatullahi alaihim walam yasbut kayfa manaziluhum ghayra annahu dhakara annahu wajada Adam fi samai dunya wa Ibrahim fi samai salisa ya samu taron annabawa da yawa a sama amma bai bayyana cewa ina suke ba ya bayyana dai annabi Adam an same shi a sama ta nawa ta farko shi kuma annabi Ibrahim an same shi a sama ta shidda قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث اللي إياه لسوه سوسي من إذا محل شاهد كي مزال صلى الله عليه وسلم لوكة ديكي قولون ور can sama inda Allah yake ambata cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ayoyin Allah masu yawa lokacin da aka kai shi sidratul muntaha iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra mazala sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi wannan wuri sai aka farlanta mishi salloli guda 50 salla na gugar salla salla guda 50 yana farkowa sai gamu da annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa sai tambaye shi ma faradallahu laka ala ummatika mi Allah farlanta maka akan ummanka qultu manzala sallallahu alaihi wasallam yace farada hamsina salatan Allah ya farlanta mini salloli guda hamsin a kan ummata ƙana sai annabi musa ke cewa farje farje ila rabbika fa inna ummataka la tudiqu zalika ka gaggauta koma wajen ubangijinka al'umma ka musu iya kaga shi annabi musa iya da tajriba ko iya da yawa experience akan abu tajriba saboda ka ya sha gurma ba Allah wanda ya ɗoka bayan Allah ya halakar da fir'aun su ne wanda aka tsallako ruwa da su kawai suka kama ɗan maraƙi suka ce aiwanar shi ne Allah aka ce su shiga batul maƙari suka ce a a izahab an tawarar boka faƙatila ina hahuna ƙa'iduna su ne aka safkar musu almanu wa salwa abinci daga sama ɗiyan shila ko kuma a ce tsuntsaye da abin sha mai daɗi suka ce udu lana rabbaka yukhriju lana mimma tunbitul ardu min baqliha ka roƙan mana Allah mana ruwa mai noma irin gwagwarmayar da ya sha da su ya tahi Allah ya kira shi je an so sako kawai kan yazo sai suka suna mota an barake da ya gan su fusatan da alƙal'alwa allunan da ya rubuto rubutun a sama kawai ya je ba su ya je amso wata shari'a kuma gashi mutane sun dige da mota ma wani Allah to irin faman da ya sha ya ce kai ya ce ka gaggauta koma al'umma ka basu iya faraja'tu manzala sallallahu alaihi yake cewa faraja'tu fa wada'a fa wada'a shatraha faraja'tu ila Musa sai na kuma wajen ubangiji na sai Allah ya zabce rabi sai kuma sallah nawa kenan 25 mu daga 50 kuma 25 qultu faraja'tu ila Musa sai nazo wajen Annabi Musa qultu sai nace mishi wada'a shatr shatraha an rage an sabke rabin rabin an an sabke an rabi rabi aka umurce ne yanzu in yi fa qala sai Annabi Musa sake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raji' rabbaka fa inna ummataka la tudi ka sake kuma wajen ubangijinka a sake rage al'ummaka bisu iya faraja'tu fawada'a shatraha sai na sake koma hallau rabin da aka shi aka ƙara raba shi gida biyu aka rage ta faraja'tu ilaihi sai na koma wajen annabi Musa fa qala sai na ce mushi annabi Musa hallau sake ce mushi irji ila rabbika fa inna ummataka la tudi ka sake komawa ka je a rage sallolin na busu iya ni ina da tajruba akan su faraja'tuhu fa qala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid yake cewa sai na sake komawa na ce ya ubangiji wannan sallah a rage wa al'ummata sai aka mero su salloli guda biyar sai Allah yake bayyana cewa hiya hamsuna kuma ladanta iya nan a matsayin ladan sallah hamsin Allah ce la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a wajena wannan hamsin din nan ku biyar in za ku amma ni kuma ladan hamsin zan ba ku kenan duk sallah daya akan mata sallah na take goma faraja'tu ila Musa sai na kuma wajen annabi Musa fa qala raji' rabbak annabi Musa ya ce ka koma ne sallar biyar ina musu iya fa qultu manzala sallallahu alaihi yake cewa istahyaitu min rabbi kunyan ubangiji na ji naji in koma na koma an rage na koma an rage na koma an rage kuma in sake komawa manzala yake cewa istahyaitu min rabbi na da minti ɗaya sai saura a saura kaɗan ku جيد ثم انطلق بها حتى انتهى بها إلى سدرة المنتهى وغش وغشي وغشيت وغشيها ألوان la adri ma hiya thumma udkhiltu aljannata fa idha fiha habayil al-lu'lu wa idha turabuha al-misk to wannan shine dai mahallu shahid na farla tasalloli guda biyar ga sunan kamar yadda muke ganin su a yau sallah hamsin ce amma guda biyar aka umarce mu bi za mu kuma samu ladan salloli guda hamsin da izinin Allah ɗan takaitaccen lokacin da ya saura gaba ta uku mahimmancin sallah da fallatta sallah rukuni ce daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar ita ce rukuni ta nawa rukuni na biyu rukuni na biyu daga cikin rukunin sallah umar abdullahi dan umar Allah ya da gare shi yake cewa bunil islamu ala khamsin yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yake cewa wa iqamis sala da tsayar da sallah kenan ita ce rukuni ta biyu daga ta da muhimmanci muhimmancin sallah hi awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyamah ita ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi akan ta gobe kiyama a cikin dosiyan bawa wannan dosiye ne na sallah wannan dosiyen azumi ne wannan na zakka ne wannan na aikin hajji ne wannan na kaza ne wannan na ayyukan alheri gaba ɗaya kowanne ga malafin shi malafin sallah za a fara ɗaukowa idan sallah ce kyakkyawa nagartacciya a cikin hayyacinta tana kama da sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ka tsira al-hasan an al-hasan an anas بن حكيم قال a bayan riwaya ce mai tsawo yake ambata cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yace aw inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'la min a'malihim as-salat farkon abin da za a fara wa mutane sakamako a cikin ayyukansu a gobe kiyama ita ce sallah qala يقول ربنا جل وعز جل وعز لملائكته وهو اعلم Allah mai girma da buwa ya zai ce a mala'ikun shi kuma Allah shi ne mafi sani akan abin da zai tambaye su ya sani sai ce musu unzuru fi salati abdi a tammaha amna qasaha ku duba sallan bawana ya cika sallar shi ko bai cika sallar shi ba fa in kana tammatan kutibat lahu tamma idan sallah ce cikakka za a rubuta mashi sallah ce cikakka wa in kana in tafasa minha shay'an amma kuma idan ya zamanto sallah ta farilla ta ragu sallah ce ba cikakka ba sallah ta yi amma kuma akwai wasu balshe a tare da wannan sallah tashi qala sai Allah ya ce unzuru li abdi ku duba aikin bawana a cikin sallah min tatawwu'i na sallah da yake da nafiloli misali tahiyatul masjid rak'atan al-fajr da sauran nafiloli da zakai sai a duba su sai a kawo su idan zaman to sun cika masu kyau ne sai a ɗauko su sai a cike gurbin wannan farillar da su aiwa in kuma baka da nafila to kayan kakari kenan farillar ka in bata cika ba za a ɗauko nafila sai a cika wannan shi ne kenan za a duba a gani sallaka ta farilla ya take in aka samu sallaka ta farilla ko karɓaɓɓa sai a ɗauko sai a cika maka amma idan ba a samu ba sallaka cikakka to shi kenan yanzu duk wani dosiyan aikinka sai a ɗauko shi an karanta shi to shi ne inda mazalla ke cewa man husiba uzziba duk wanda aka mashi ƙoƙonto a cikin hisabi sai an azabtar da shi kowai a ce a ɗauko dosiyanka na kaza shi ma a mai filla-filla ba kai labari amma in sallar nan ta yi kyau ta amsu to sai a tajawuzi sai a kawar da kai akan sauran dosiyan nan gaba ɗaya sai zama to aljanna ce makomanka daga sallar tana da mahimmanci ba na wasa ba a cikin addinin Allah wannan kusan shi ne takaitaccen mukaddima akan abin da ya shahi sallah kenan magana da zamu matashiyar magana mu insha Allah za ta kasance akan waye sallah take wajibi akan shi wajibi ne mutum musulmi baya da wani aiki a yanzu wanda ya dinu wanda yake bautawa Allah da shi wanda ya wuce sallar nan to amma zaka samu matsalar mu a yanzu sallah ce muke yi amma gadanta ne muka yi bi ma'ana ba karantawa muka yi ba mun tashi mun ga ana sallah mu ma muke yin sallah me ake cewa a cikin sallan nan a ina ake cewa kaza a ina ake cewa kaza a ina ya ake ruku'i ya ake tasowa daga ruku'i ya ake kaza ake kaza sai ga waɗannan abubuwan gaba ɗayan ba karanta muke ba kuma har mu tsaya saboda taurin idon ma wani gardama kai ba karanta ba bakka da alaka ko ta kusa ko ta nesa da hadisi ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan sallah baka san shi baka harrace shi baka taba jin shi ba kawai dai ka tashi kaga ana yi a unguwanku ko a gidanku kai ma sai ka saba kai gaba shi ne suke cewa imanul wirati imanin gado to imanin naka na gado dole sai ka gyara shi ta wani hanya ta hanyar yin karatu dole sai ka karanta karanta addini ya yi zamantowa tilas sama da kazar-kazar inda kake a cikin rayuwa na neman duniya na neman dauɗa duniya za ka bin kasa a gwiwa wajen neman duniya tun daga hudowar rana har faɗa a duniya kake nema baka da minti talatin da za ka zo ka zauna ka saurari ya aka ce ka bauta ma Allah da aka wajibi ne dukkan mutum mai imani karatu wannan wajibi ne tilas ne tilas ne mutum ya karatu ka karanta ga yanda ake bauta ma Allah karka bauta ma Allah kan jahilci ka zo ka yi wata ka yi shekara ka yi shekara talatin kana abu sai daga ba idan ya bayyana a gare ka ashe kai a saman a saman da ake cewa saman ruwan da kake rubutu hatsi ne kake zuba a bayan ƙwarya habbatun la tastaqir ƙwaya ɗaya ba zai tsaya a cikin saman saman saman tozon wannan ƙwaryar ba a cikin hikaya da suke badawa wani yaro ne yana karatu mafin kasa shi makaranta Allahu alam sihhati sihhati qissa yaro yana cikin magewaya sai karanta wannan nashirin da ake tsala albadu alaina min saniyatil wada sai ɗaya ce ne waya kai ce ka dan kaje karanta qur'ani a cikin masallaci a cikin bandaki sai ce abi hada laysa bi qur'an a afwan yaro da ya mutu mahaifiyar kama shi ya har yake bugun shi yana karanta ƙuran a cikin banɗaki sai mahaifiyar yaron ta zo ta ce meke faruwa sai uba ya ce ai ƙur'ani da ke karantawa a cikin banɗaki sai ta ce haɓa baban wani ai ba ƙur'ani ba ne wannan waƙirin na larabawa kawai sai washe da kuka ta ce meke shi sun me sa da kuka ya ce wallah tsawon shekara talatin in zai sallah ita yake karanta ji yake ji yake ƙur'ani ne to so da yawa idan aka yi gyararren larabci sai ka ce sarar allahun azim alhali ba ƙur'ani ba ne yan wa musulmi wajibi ne mutum ya karanta addini wajibi ne Allah shirya da mu Allah shirya da mu tafarkin da ya yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله